أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin za mu tashi a kan babi na 224 babi na 224 wato babu fi masa'il min sau babi wanda zai magana akan matsaloli wato masa'il mas'aloli ba matsaloli ba mas'aloli na azumi wato abubuwa abubuwa da suke shafan hukunce-hukunce na azumi an abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أدعمه الله وسقاه متفق عليه أسمى وانا حديثي لك أبي هريرة yadda Allah tabbata a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza nasiya ahlukum idan dayan ku yi manta dayan ku yi mantuwa fa akala yana azumi yayi mantuwa sai ya je ya ci abinci aw shariba ko ya sha wani abin sha falitun masaumahu maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ya cika azumin sa ya cika azumin sa fa inna ma ad'amahu Allah wa saqahu Allah madaukake sarki shi ya ciyar da shi kuma shi ya shayar da shi wato azumin sa yana nan lafiya wannan ya hada da mutumin da ya dauka alfijir bai fito ba ya haɗa shayi ya yi sahur ya haɗa sai ya ga ashe lokacin da ya so ba sahurin nan ma ya riga ya fito amma bai sani ba ta shi ma sai falitun musaumahu sai ya cika azumin shi ma babu komai haka da mutumin da ya sha ruwa ya ɗauka rana ta faɗi sai ya sha ruwa da niyyar azumi ya kare ashe bata faɗi ba wannan ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai suka dauka rana ta faɗi aka yi bude baki sun sun yi bude baki suna cikin bude baki kawai sai rana ta kara bullowa suka cika azumin su azumin su yana nan saboda mantuwa da haka duk abin da ya shafi mantuwa a su aikin da mai mantuwa ya yi ana danganta shi ba shi ya yi ba Allah ne ya yi haka nan aikin da mai bacci yake yi shi ma ana danganta shi ba shi ya yi ba Allah ne ya yi wannan shi ya sa ka ga shari'ar musulunci ba a shari'a da mai bacci da haka idan kana da wanda ake sa ka ka tashe shi yana bacci to sai ka san yadda za ka tashe shi ka dan taɓa kafan shi ka ja gefe domin kai ya taso da niyyar dambe wataƙila na cikin baccin nan faɗa shi ke da wani yana faruwa yana kai naushi kai kuma ka zo ka taɓa shi kawai ya tashi ya ƙulle ka bai sani ba Allah ya kiyaye mutum ko mutuwa ya ba za a mai komai ba nan saboda yana bacci wani shi yasa kaga masu bacci idan bacci ne na shari'a abin da yasa na ce bacci na shari'a akwai bacci na ganganci ganganci yanzu mutumin da zai je sha maganin bacci kun ga wannan ba bacci shari'a bane wannan duk sallar da ya bari yana da zunubi na duk abin da ya afkar a ciki kamar mutum ne da zai je sha giya duk abin da ya an zartar masa ya sha bamban da mahaukaci duk da sha gashi bai da hankali idan mutum Allah ya kiyaye zai haukace zai ce ya sake matai tana nan bata saku ba amma idan mutum ya sha giya in ya sake matar shi ta saku idan mutum ya sha giya in ya kashe wani kashe shi za a yi idan mutum ya sha giya ya mali wani marinsa za a yi da abin da ya za a yi mar saboda wani aiki ne wanda shi da kai shi ya je ya jawo wa kansa da haka waɗannan mai azumi idan ya shiga ciki to ga ka tokar din dama annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutun ya manta ya ce sha kuma wannan cin da ko da cin gaskiya kai fa kar ka dauka wai shi dan ka dan gutsa abu a'a dan ka manta ka je ka shiga wata kila kana garin da babu wata kila ma ba musulmi bane ka shiga wajen cin abinci ka ce amma a sa farfesu a sa plantain a sa na abinci sosai sai da ka gama tsab har ka sha abin sha sai da ka gama tsab kai gyatsa ka ce alhamdulillah sai ka ci na kash shi kana azumi to shi ke nan fa inna ma ad'amaka Allah wa sakaka Allah ne ya ci da kai Allah ya sha da kai ba dai ka manta ba to dadin abin shi Allah madaukake sarki ba a masa wayo yau ba wani kautar misali ba kamanta ba kai kamar kamanta misali kuma Allah ba a masa wannan da haka in dai tabbata kai kamanta ko me kaci azumin kai na ko me ka sha azumin kai na abin da yake kan dai wanda ya ga wanda ya manta ya san yana azumi ya manta to sai ya tunatar da shi daman umarni ne na shari'a cewa mar'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi kaga ai abin da zai ba kyau kar ya azumi zai kuma kai ka san yana azumi to sai ka cewa ne kana azumi sai ya tuna ba sai ya ci ba muna yara ke ba mu labarin wani yaro wai ya je famfo ya bude kire ya yi haka zai sha sai aka ce azumin gawa ne ya tsaya sai yana cewa wanda ya ce masa Allah ya isa wato wai da ya bar shi kun gane ko da ya kamata ya bar shi sai ya dan sha na ya mar gaggawa tunda shi ya manta ne to ya kamata ya bar shi ya dan sha tukunna kamar tuna man kamar ya man mugunta shi sa ake masa Allah ya sa kaga wannan yaranta ne amma in mutum ya tabbata ya manta da gaske babu komai akan azumin sa eh wanda ya dinga sai a tuna masa sanan idan mutum fitowar rana faduwarta misali mutum yana bude baki a yana sahur yana cin abinci sai ya tabbata alfidi ya fito to na bakinsa ma zai fitar da shi da zai ci gaba da shi ba abin da yake cin nan zai tsaye da shi ruwan da yake cin nan zai tsaya haka eh amma idan yana ci bai sani ba bai sani ba to shikenan sai bayan ya gama ci sai ya sa a shi ba ya fito tun da zai wato azumin shi yana amma kaga wannan ba zai sa mutum kuma ya ki lura na ya ki dubawa ba dan kawai ya ya sa azumin shi na nan wannan ba daidai ba ne Allahu ala wa Allah qaidu bin sabara radiyallahu anhu qal قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبق الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح أسامو حديثي daga Luqit dan Sabra jadala tabbata a gare shi yace wata rana na ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nace ka bani labari ya Rasulullah dangane da alwala wato ya zan yi ne alwala mai kyau cikakkiya sai maza Allah ya ce mun asbigil wudu in ka zo alwala ka cika ta isbagul wudu shine ikmalul wudu itimamul wudu mutum ya alwala yanda aka koyar da shi cikakkiya yanda shari'a ta ce shine yayi samu isbagul wudu ka cika alwala sa'annan wa khallil baina asabi in ka zo ka kula da tsantsin tsakanin yatsu saboda yatsun suna haɗewa in ka zuba ruwa ka wuce mai yiwuwa tsakanin yatsa da yatsa ruwa ba zai shiga ba to sai ka tsantsefe su don kowane tsakani tsakani ya samu ruwa sai maza Allah ya ce masa wa balik fil istinshaq sa'annan ka kai matuƙa wajen shaƙa ruwa in za ka shaƙa ruwa ba yadda mutane suke sai su taɓa hancin su ba wani sai ka taɓa ruwa ya taɓa hancin shaƙa a'a shaƙawa ake yi shaƙawa ya shafi yadda ka san shaƙawa kamar mai shan angur ai an san mai shan angur ko shaƙawa yake yi to haka ake shaƙa ruwan alwala saboda yana da amfani eh yana fitar da bacteria ina maganin corona insha Allah eh ka shaƙa ruwa ya shiga sai ka fashi kuma za Allah sallar sai ce ka shaƙa ka kai matuƙa wajen shaƙa ruwa sai ce illa an ta kuna sa'iman sai dai idan kana azumi saboda me ruwan zai iya shiga har ya je ya tafi makoshinka ta hancinka wanda shari'a ba ta so kenan duk wani abin da zai shiga jikin mutum wanda yake ya kai hanyar da abinci ke shiga shi ma yana karya azumi shi yasa allura na malaria da allura da ake wa mutane a hannu da kafa da duwawu da ko'ina duk ba sa karya alwala sai allura guda ba sa karya azumi ba sa karya azumi sai allura guda ita ce allura ta abinci akwai allura ta abinci akwai allura ta abin sha wanda za a ma a madadin yunwa to jin an ma daidai ke da ka ci abinci amma dan malaria an mutu yana dauriya ya kamar allura azumin shi yana nan da jijiya duk babu komai amma idan allura ta abinci ce to azumi ya kare to dama in kuma mutum bai da lafiya a hanyar da ya sha azumi ko kaga mutum bai da damuwa zai mutum zai sha azumi Allah madaukaki sarki yace fa iddatu min ayamin ukhra sai mutum ya samu wasu kwanaki ba na azumi ba kuma sai ya biya wannan azumi da ya sha ya ka duk wani abin da zai kai makoshi ba a san a yi aiki da shi duk wani abin da zai kai makoshi eh ana kiyaye shi akwai abubuwa da yawa wanda ƙarshe dai malamai su tafa kan makaruhai ne mutum na azumi amma kun ga ƙaho yana kare azumi ƙaho eh hijama in kana azumi kai ƙaho shi kenan kawo azumin ka ƙaho duk da cewa da yake hadisan biyu ne akwai na farko farko akwai na ƙarshe hadisin da annabi sallallahu alaihi yake cewa ahbudaral a me me kawon na me kawon da wanda aka hawa kawon maza da yace duk ba su da azumi to wasu malamai sun tafi cewa a farkon musulunci ne shi yasa zaka je suna ba da fatawan zaka iya yin kaho amma in ka duba maganganun malaman sai ka ga ka bar kaho shine yafi wallahu a'lam wa an aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min al-ma min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasumu muttafaqun alayh an samu hadisi daga nana aisha uwar mu'mina yadda Allah tabbata a gare ta ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yudrikuhul fajr alfijir yana samun sa alfijir na fito masa wa huwa junubun min alihi alhali yana da janaba na kusantar iyalinsa wato kenan mai janaba zai iya daukan azumi mai janaba zai iya daukan azumi yace kuma ya tace kuma ya ga tasilu wa yasu sa'annan bayan alfijir ya keto sai yayi wanka sa'annan ya azumi kenan mai hadisi yake gaya mana wannan ma min ahalihi na kusanta iyali to ka kaddara na mafarki ne mutum yayi mafarki yana bukatar yayi wanka gashi kuma lokacin sahur yayi kaga sai ya zauna ya gyara abincinsa ko yayi sahur dinsa yayi niyya azumin sa shikenan sai ya je wanka alabashi kafin lokacin ma ma je wankan alfijir ya fito ba komai shi ne abin da hadisi yake faɗa kina ana ɗaukar niyyar azumi ko da mutum yana da janaba tare da shi zai iya ne azumi ba dai a janaba ta same shi kuma yana azumi ba amma in ta same shi ma in ta hanyar bacci ne to babu komai misali da rana mutum ya kwanta ya yi bacci sai mafarki yana azumi zai tashi ne kawai wanka azumin shi yana nan lafiya babu komai a kai shi wallahu alam kun ga wannan sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake gaya mana ko abin da ke faruwa a gidansa wannan yana daga cikin wato girma da daraja da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi gaba ɗaya duk abin da yake har cikin gidansa sai da aka gaya mana kuma duk abin da aka gaya ma yana a gida shi kara masa martaba yayi da daraja ba kaman kai da ni ba in aka zo aka faɗa abin da muke a gida mai yawa kunya za mu amma shi gidansa shi yasa za ka ga wani malami ya littafi awa ashirin da hudu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu inda ba a yi kayo rayuwarsa ba me yasa saboda laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana saboda mai Allah ya dora mana lalle koyi mai kyau da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mutum yanda yake baya za mu kokaye shi shi yasa kaga shi Allah madaukakin sarki sanya rayuwarsa duk ana jin labari akwai hadisi zaka ji iyalin suke cewa suna wankan janaba tare tare idan ba haushe ya ji wannan hadisin sai ka gaya haka na kun gane ko typical ba haushe saboda akwai abubuwa da na addini amma ya mai da su na hausa he kawai ya mai da shi addini ya zama na hausa abin da ya taso yake yankamin shi da hausa sai ya ɗauko sai ya ɗora a musulunci wanda yake kuma ba daidai ba ne amma kuma akwai abubuwa wanda za ka yaba masa eh domin sun sun dace da na musulunci wani lokaci yana wuce gona da iri saboda me duk abin da ka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi in ba wanda aka hana ka ba don ba komai yake yi mu kuma za mu yi ba akwai abubuwa da ake kira khususiyya shi ta shafa banda kowa da kowa kaman auren mata fiye da hudu shi Allah ya bar ya yarda ya auri mata fiye da hudu amma ni da kai iyakar mu mata hudu wanda duk ya ce ma ga wani bayani kawai ruda ka zai karya yake ko malami ne bayan wannan karatun ba ko me zai kawo ma karya yake ko ta akwai malamai masu karya ko babu a akwai ma ka san shi maganan karya ilimi ba ma maganan yawan ilimi shi ilimi ai shedan ma fana da ilimi jama'a ko ku dauka shedan jahili ne a'a shedan sai da ya kai matsayin yana koyar da mala'iku ba na eh ustaz ne amma me yasa saboda ya jin tsoron Allah sai ilimi ya zama babu to ko yanzu ko gobe haka abin yake mutum zai tara ilimi ya ta ilimi ya zama kamar a kuturu amma in bai ji tsoron Allah ba haka ilimin zai za ya talasha zai zama bai da saboda hatta wanda yake yadda a ji ilimin a fahimta shine Allah wanda ya bada ilimin shine Allah shi yasa ilimin dole a hada shi kuma da maganar tsoron Allah da in ba su tafi tare ba to akwai matsala da ka ga ilimin ya zama ya lalace saboda me ba a hada shi da maganar lahira ba ilimin musulunci ba zai yi a yi shi kawai don don hakawa ba ba zai a yi ilimin musulunci kawai don a ce ma kai malami ba ba zai yi kai ilimin musulunci kawai don a ce kai duk garinku babu ya kai ba duk mutum ya haka ya yi shirmiyar wallahi ya yi wawa shaidan ya damfare shi dole ne ya zama ana ilimi ne don me don mutane a koyar da su san Allah don da wanda ya koyar da wanda aka koyar su gudu su tsira tare a samu shiga aljanna shine duk manufar rayuwar musulmi amma ba wai don wani yawa ba shi yasa yawan ilimi mal ilmu illa al'amalu bihi ilimi ba kawai bane sai aiki da shi iyayenmu za ka tarar da su ba su da ilimi da yawa amma suna da tsoron Allah da yawa muna sa musu ran zaton tsoron Allah za ka ga aikinsu duk na tsoron Allah ne mu karatunmu ne kawai za ka ga mutum yana ta karatu amma in an zo practical zero na karatu kan ko masa'udu na eh kaman balarabe amma da an zo wajen aiki sai kaga babu babu man to shi yasa ai karatun kadan a hada shi da aiki kamar yadda sahabban manzon Allah suke sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka haddace qur'ani fa ba duka su bane na wanda suka haddace qur'ani a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a kirga masu wani saboda mai su ayoyin Qur'anin tare da aiki suke yin su cewa duk ayar da aka zo da ita sai an yi aiki da ita sai a dora kaga kenan ilimi ake yi tare da aiki ba kawai zallan ilimi bare ma yanzu yadda aka burkita mana ilimin aka mai mana da shi wani iri sai dai addu'a duk an shiga cikin wani irin rudani rudani mana ta ko'ina cikin an shiga cikin rudani wanda bai yi makaranta ba ko bai tsaya ya saurari malamai sosai ba babu ya an ruda shi babu ya an ruda shi wannan rudanin an dade kullum nake magana sai na tuna wajen shekara kusan talatin da ɗoriya lokacin izala tana farko-farkonta sosai wani dattijo a gabana a cikin lungu lokacin da akwai malam ɗan gungu ya balle a cikin izala lokacin izala ɗaya ce sosai ya fita a ciki ya bude wata kungiya wai ko jama'atu ne jama'atu da awatu ila Allah shi da a izala yake amma da ya balle shi ya dira akan izala saboda a masallacin anguwar mu a Jos masallacin gidan Sala Hassan Allah ya ji kai shi a nan ya zo wa'azin shi na farko gashi mutane su zai dan haka su kuma 'yan ɗariƙa suna murna ya balle da ya zo ranar da zai soma wa'azin ina kalmomin da ya fara da su ya ce jama'a gaskiya ta bayyana wanda duk ya ɗan izala sallah ya yi dungure wanda ya ce yankan ɗan izala ya ci mushi wanda ɗan izala ya ɗaura mar awar ya yi zina aka yi masa kabbara kaga aka shi to wannan abun da ya yi sai wani yana tafiya a cikin lungu shine labarin zan baku ya ji an sa kasa din dattijo ne kawai sai ya tsaya ya ce ya buga kanshi a bango haka ya ce wo ce muna ɗariƙa a ce wuta za mu je mun bari na mun dawo izala ga wani ya ce wuta za mu je yana cewa na za su wani za su yi kaga shi ba ma maganan wani yake so ya ba a shi hanyar da zai je aljanna kawai ke nema shi ba wanda iya masa magana amma yanzu da sai a ce koma sai kam koma karatu duk da cewa in ya koma karatun ma sai ya yi addu'a Allah ya datar da shi ga malami eh dan mutum yana iya samun malamin da zai kai shi wuta sosai ma sai Allah ya kiyaye da haka ga an shiga kidima kidima tun wancan ana tafiya saboda daman duka ƙungiyoyin da ake yi ba wanda ya aike mu na ƙara faɗa duka ƙungiya ba wanda ya aiko ka kai abinda Allah ya saka shine musulunci shine alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai da ka shiga wata kungiya ko baka shiga ba daman ba a aike ka ba idan ka shiga kungiya kuma ko za ku wa Allah bayanin me kuke a ciki amma dai musulmi ya san wannan sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abun umarnin alqur'ani shine fala ta mutunna illa wa antum muslimun kaga ba a danganta mu da ko ina ba shi yasa kuma zaka ga rayuwar musulmi babu wani musulmi da yake kwanciya yake tashi yake furgita cewa yanzu in na je lahira ban bi malam wahana ba Allah zai sa ni auta ko akwai amma duk wanda bai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah kona shi zai wani ya gyara mu saboda shi aka aiko mu aka aiko mana shi dole mu bi shi eh ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula to da yawa abubuwa sai addu'a kuma ya kamata mu yi mu ringa wa hatta addinin mu addu'a daman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wala taj'al musibatana fi dinina ga wanda ya ga tafiyar da ake yi ba musibu ne suke taso mana a cikin addini musibu wanda in ka hararo inda suka dosa ba kyau mu kenan sai ka tuna yaran mu kai kenan cikin sauki daman yanzu ya aka kare mai zuwa fada haka kawai bare an ce sarki na kira na wai mutum ne yake zuwa fada ba wanda ya gayyace shi sai kuma da tara ka zo ka ce sarki na kiranka to haka ne ana ta kokarin amma raba mu da musulunci ne gaba daya gaba daya masu kokari suna nan suna ta kokari kuna da labarin wani kam da aka ce an samu a kudu a edo yaran yaran musulmi ne duka yan maiduguri yan gudun hijira sun kai nawa ba wanda yi a na fi son wani ya faɗi ba labarin ne ke gaya muku ba to sun kai dubu hudu ana nan an mai da su za su tashi a matsayinsu na kirista yaran musulmi na? a kirista ma faso ne ya yi wajen yana ba su kaya mai kyau yana ba su abinci mai kyau suna girma yana samun agaji kuma muna ji muna gani kuma duka an tabbaci yaran duk daga Maiduguri aka kai su kaga in sun gama girma so sai abin da Allah ya yi da haka kaga musifu ne masu tasowa to nan wannan na zagin sabon annabi nan wannan na zagin na na aisha nan wannan na zagin nan wannan yana cewa da ka yi shiga izala gara ka yi kinnafin haka wani ce sai al'ummar ta zama wani abu kuma me yasa sau da mun bar abin da aka dora mu akai shi ne mun bar abin da aka dora mu akai Allah ya dawo da mu Allahumma raddina ilayka raddan jamila ni Allah ya dawo da mu kan hanya Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin Allah ya tsare mu ya tsare mana rayuwar mu wannan rayuwa Allah ya samu lallaba ta lafiya eh mu gama da ita lafiya mu samu a mu da imani dan shi ne a gaban mutane hayanar duniya daman kullum sabuwa take fitowa wannan ba za ta kare ba wanda yake tunanin wata ran duniya za ta dawo ta yi shiru na babu wannan lokaci kullum hargitsin yamma daban na safe daban na azahar daban na la'asar daban sanan masu sabon Allah kullun sabon sabon Allah suke kagowa eh wanda suke kokarin raba mutane da Allah kullun sabon abu suke fito da shi fasikancin da baka san shi ba jiya gobe zai fito wanda baka san shi ba haka zaka yi ta gani kana ganin abubuwan mamaki wanda ko a tatsuniya da aka gaya ma sai ka ga kai tatsuniyar nan ƙarya ta yi yawa ba ku ga yarinya a secondary school a rivers wai malamin makarantarsu ta sa ta yi gashi kala kala ya sa ta aske ta zo da pistol wai za ta harbe shi yan secondary school wani bawan Allah ina gama yana masallacin nan Allah ya saka mar a ina ga bayana amma zan ba ku labari ne ba zan je garin su shi shi yayi abu wani yaro ne da yake suna magana da shi yake gaya masa shi babansa fa ya dame shi zai je yaron ɗan shekara goma sha ɗaya zai je ya haɗa baki da police akan shi ya kashe wani sai a zo a kama baban shi sai biya police kuɗi sai shi ya je buya sai a kama baban shi sai a je a kulle shi wai baban shi ya ɗanɗana kuɗasa yaro bahaushe ne ma wannan yake wannan tunani na? to ɗan shi ne mana wala ya yi kokari da ya ga ya ce ka san me za a yi ne har ya sake islamiyya yanzu maganar da kuma yana biya masa makaranta inda yake ga kaman yake ganin sauƙin abin inda za a samu to za ka ga har tunanin yaran an ɓata shi ka san mutum ba komai bane shine hankali sa yi dogaran wani ba shi bane ya dan wannan tunanin shi yasa yanzu za ka ga ga mutane ga matasa ga su cikakku amma wajen tunani wawaye eh tunanin ban iri kuma har akan iyaye duk kuma ba kuma mene alamun tashin alkiyama shine an talidal a mata rabbata ha duk yana ciki Allah ya tsare mu to bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya waye gari yana da janaba daga iyalin sa nan sai ya yi wanka kuma ya ci gaba dora azumin sa wa an aisha wa ummu salma radiyallahu anhuma qalata kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi hulmin thumma yasub a samu hadisi daga nana aisha da kuma ummu salma uwar mu'minai yadda Allah su ƙara tabbata a gare ta nana ummu salma wanda ta taimaki al'umma taimakon da na na ummu salma ta yi wa al'umma taimako ne wanda ya shafi kowa da kowa har ni da kai maluma suna kirga a manaƙibinta abinda ta yi ranar da aka zo sulhu hudaybiya ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi azama yana so sahabbai a koma Madina a bar shiga maka sahabbai suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan da suka hana ka shiga ba su isa ba ba su isa ba saboda me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai cewa yayi mafarki sun shiga makka sun yi umra ga suna suna aiki eh da tadkhulul masjidil haram ko insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirin la takhafu ya musu bayani aka tazo aka zo sai da aka zo nan hudaybiya kaburan maka suka aiko jakadu cewa annabi ba zai shiga ba amma yanzu a yi sulhu shekara mai zuwa sai ya dawo wajen wannan sulhun mazala ya yarda amma su waɗannan kafuran makka suna gani yaya manzan Allah zai taso har daga madina hana shi shiga makka mazala ya ce ba komai aka yi rubutu wanda har sayidina ali ya rubuta mazala ya shigo inda masaukinsa na na ummu salma ce a ciki ta ga yadda hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya ce ni samu mutane ne ina yi musu magana suna ni ba sa bin umarni na kun ga wannan kalmar daga wajen annabi na wallahi sai Allah ya halaka mutane manzo Allah ya ce ya ina wa musu magana ba su kuma bakin umarni suna kokari ne kare don mai annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo a hana shi shiga Allah ya taimake mu na na ummu salma sai ta ce ya rasulullah ka kwantar da hankalinka bakin umarninka su kai ba wato abu ne dole kowa hankalin shi zai tashi ta ce ya rasulullah ga shawara ka fita ka shiga cikin su karkawa kowa magana ka kira wanzamunka ka zauna kawai su ce ya ma'azi haka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya kira wanzaminsa ya zauna ya kama aski sabai da ganin an so mu aski kan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya sun yi umra ba kawai sai kowa ya fashi da kuka sun san maganan komawa ta tabbata haka kuma kowa ya zauna yana ta ba magana to kun ga ai ta taimake mu ko saboda da wani abu ya shafe su da ya zo har nan ba ka gada musulunci ya taho gashari ya same mu ba Allah ya ƙara yadda a gare ta to da ita da nana Aisha suke faɗin wannan hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana wayan gari yana da janaba ba kuma mafarki yayi ba sa'annan sai ya azumi sai babu bayani fadli saumul muharram wa sha'ban wal ashhurul hurum wannan babu zai yi magana akan falalar azumin muharram da sha'ban da kuma sauran watanni masu alfarma su wanne ne watanni masu alfarma na rajab shawwal na eh to an lissafa mun mana ni ya ban ji ba ai so nake ku gaya mu na zulqa'ada in ji malam ba zulhijja muharram sai rajab rajabul khair to kun ji waɗannan watanni masu alfarma ana son a ringa azumtar su duk da ba duka ba bari na yi wani bayani dangane da azumin watan shaban duk hadisan da wanda za mu zo mu karanta yanzu ko da ke muna da lokaci mu karanta ko عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم an samu hadisi daga abi huraira ya dala su kara tabbata a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalus siyami ba'ar ramadan mafi darajar azumi bayan azumin ramadan shine shaharul lahil muharram shine a watan Allah na al-muharram shine farkon watan musulunci wa afdalus sala mafi darajar sallah kuma ba'al farida bayan sallah ta farilla ita ce salatul layl sallar da mutum ya tashi yayi ta cikin dare salatul layl wanda baya sallah da dare da Allah ya soma wanda yake kwantawa bacci sai da asuba ya tashi ya daina dina cewa yanzu wani zai ce tabi jam na eh ko bai faɗa a fili ba karka ce tabtijan ka ce Allah ya baka iko na kai addu'a saboda masu tashin ma ba wai wayan su bane amma zaɓin Allah ne wanda duk kaga yana tashi cikin dare yana sallah to ba shakka akwai soyayyar Allah tare da shi in ba Allah yana son ka ba ba zai barka ba shi dan zai yi duk abin da zai yi hana ka zai bata ma farkon dare a yanzu wanda shirya yake kai shi karfe ɗaya yana hira ko karfe biyu na asuban ma ba sai yana hariya yi ba ba magana mai tashi da daddare ba ita kanta asubar ai sai yadda Allah ya yi kawai kenan idan mutum yana da magabata har shirin daren suke da rana shi yasa suke kailula kailula ayan san kailula ko shine bacci rana daga azhar zuwa al'asar shine lokacin kailula wannan baccin Allah madaukakin sarki ya sanya mar albarka ya sanya masa abubuwa da yawa a ciki ko minti goma in ka rinsa ido za ka ji shirka ya canza to suna yin wannan don su samu ƙarfi na tashi da daddare sai sallah wasu da magabata da zaka ga sun zauna a daren gara ma a ce wani abu mutum yake na alheri amma yanzu ma mafi yawa sabon Allah ake wani wasan yake yi na kawai zai har karfe ga lokacin yanzu yana gudu yanzu ba wuya ku ga yanzu har monday ta yi an jima za ka je an yi juma'a an jima za ka je wata monday an jima an yi juma'a yanzu yau azumi saura kwana nan ƙasa da wata biyu ko azumi ƙasa da wata biyu ka tuna washe aka gama wancan yaushe aka gama wancan na ka gani ana cikin corona Allah ya raba mu da ita Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah ya tsare mana masallatan mu eh Allah ya sa mu yi ibada a ciki ba irin yadda muka yi wancan Allah kada ya maimaita mana irin wancan azumi da muka yi amin ya ce Allah ya sa a ji aikin hajji bana amin amin aikin abu ne mai sauki a wajen Allah duk komai yana hannunsa eh wai ma baina gamdati aini wanti ba hatiha yughayyiru Allahu min halin ila hal daga kiftawa ido sai kaga Allah ya canza labari duniya gaba daya ah duk lokaci ne da abin da Allah ya bari ya faru in ana roƙon shi shi kenan kuma yana hannunsa da haka tashi da daddare zaɓi ne na Allah maɗaukacin sarki Allah ya zaɓe mu Allah ya sa mu ringa tashi ɗan uwana da ba sa tashi Allah ya sa mu ringa tashi eh Allah ya sa mu zama cikin masu sallar dare wato in ka ga mutum na sallar dare to ba shakka akwai alamar zai samu rahamar Allah tabbas saboda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi magana gani ne da Allah to ba kowa Allah yake bari yayi wannan gani da shi eh lokacin mutane suna ta baccin su sai wanda Allah ya zaba eh a cikin magabata idan yayi dare ɗaya bai tashi ba sai ya zauna ta istighfar yace ya san akwai laifin da yawa Allah sai Allah ya hana shi tashi eh kaga kenan shi saboda ya san me ya tashi kuma tashin nan ko da minti biyar kake yi ba ko da minti goma ko da minti ashirin duk yin gwargwadon karfin da Allah ya baka Allah ba shi in kai na filfili kai addu'a sai ka koma bacci sai ta baccin ka har asuba kuma ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗaya ku kwanta bacci shedan yakan zo ya masa kulli guda uku a kiyarsa ina diga shi ya bacci yace da ya tashi daga barci ya ambaci Allah sai kulli ɗaya warware yace da ya yi alwala sai kulli na biyu ya warware da ya yi sallah kuma ko raka'a biyu ne shikenan sai wannan kullin in ya koma ko ya tashi zai tashi da nishadi zai tashi jikinsa da nishadi wata zaka tashi daga barci kamar amma duka eh eh za ka ga wani rashin lafiya amma rashin lafiyan shaidan eh sa da lafiya amma shaidan duk ya kasa ya kasara ka ya sa lakan jikinka eh saboda baya son kai wani abin kwarai eh kuma a kula da karatun alkur'ani eh karatun alkur'ani eh mutum ya dage ringa karatu alkur'ani kar ka bar rini da rana ya wuce ba karanta alkur'ani eh don za da ya zama ya samu albarka musamman wani lokaci da ake ciki kai ta tara wa kanka lada don me sai ka ga in ka mutu ka zama biloniyar lahira wannan shi ne fatan musulmi وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا متفق عليه أسامو حديث دقنا عائشة دالة ثبتها غريتشي النبي صلى الله عليه وسلم بكسنشي yana azumi a cikin wani wata ba fiye da yadda yake azumi a cikin watan sha'aban shi ta ce yana yin azumin watan sha'aban dukkansa dukkansa a cikin wata ruwaya ta ce yana azumin watan ramadana sai dai dan kadan shi yasa maluma suka ce wannan ruwayar shi gaba ne na wannan hadisi gaban laraba suna da wannan fadin magana an san ce kullahu suna nufin idan idan misali yanzu in an ce wata ba yana da kashi guda uku ba ba ana kasa shi gida uku ba goma farko goma tsakiya goma karshe to idan mutum ya azumi daya a farko ya azumi daya tsakiya ya yi azumi ɗaya a ƙarshe sai ce samahu kullahu ya yi shi duka amma duk bayanan da malamai suka yi shine ban da ramadana ba azumin da ba watan da maza Allah yake yi duka dole wasu sun tafi cewa sha'aban saboda wannan hadisin mutum na iya yi amma kun san akwai hadisi da maza Allah ya hana azumi a rabin sha'aban ma na idan aka yi rabin sha'aban duk da cewa kuma ba ba wanda ya saba azumi ake magana ana nufin wanda baya yi kawai sai ya tsira azumi na ya ga cewa yanzu ramadan ya kai sha biyar bariya ya soma azumi shine aka hana amma wanda ya saba yana azumi litinin da alhamis zai ci gaba da kayan shi wanda ya saba yana azumi na na ayyamul bi fararen kwanaki sha sha nawa sha uku sha hudu sha biyar na na kowane wata shi ma zai ci gaba da da kayan shi illa sai da in ya zo dab dab dab shine ya zama ranar shakka wannan ba azumi ana sha ana ganin duba wata ana tunanin za a ga wata yau gobe ana iya tashi da azumi sannan ka ce ka zai ce nafila shine aka hana wallahi wala وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو أمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله هيئته فقال يا رسول الله أما تعرفني قال ومن أنت قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول قال فما غيرك وقد كنت حسن الحياة قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك ثم قال ثم شهر الصبر وصوما ويوما من كل شهر قال زدني فإن بي قوة قال سم يومين قال زدني قال سم ثلاثة أيام قال زدني قال سم من الحرم وترك سم من الحرم وترك سم من الحرم وترك فقال بأصابيه ثلاثة فدمها ثم أرسلها رواه أبو داود وشهر شهر رمضان أسامة حديث لك مجيبة الباهلية daga babanta ko kuma babbanta cewa shi babban nata ko baban nata ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shekara sai ya tafi bai sake zuwa ba sai shekara mai zuwa da ya zo sai ya shiga cikin wani yanayi ya canja kama duk ya kyamishe ya rame da ya zo sai ya ce ya rasulullah baka gane ni ba shine a mata arifuni ya rasulullah baka gane ni ba sai manzala ya kalle shi yace kai wane ne kai sai yace ana al-bahiliyu ni ne bahiliyu wanda yazo allazi ji'tuka amal awwal wanda yazo shekara da ta wuce ha kana sai manzala ya ce fa ma gayyara ka wakar kunta hasan al-haya me mai da ka ka dukka kamin shi da kuma ga ka dan bulbul na da ga ka alaman na dan bulbul da kai lokacin da ka zo yanzu ne wai da kai haka kala sai yace ma aka zuda ma muzu fara suka illa bilal yace ai tiddan da na barka ban sake cin abinci da rana ba sai da daddare malamai da suka yi sharhi hadisi suka ce to shi wannan har ma ya har ma ranar sallah ya azumi kenan na ko suka ce eh har ran sallar saboda shi bai san hukuncin ba a azumi da sallah ba lokacin ya je na azumi tsawon shekara ya rame shi ne sai faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa azabta na saka ka wahalar da kanka ka ba kanka wahala bayan mun karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu siyam siyamu daud mafi darajar azumi irin azumin annabi daud kana ya sumu yauman wa ya fituru yauman ya yi azumi yau gobe ya huta ya yi jibi za ta ya huta ka kure ka kai gejin azumi amma ba kullum kana azumi kullum kullum kullum kullum kullum ai za ka rami ko sai suma sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce masa kai azumin wata rabana shine shahadar sabr watan haƙuri shine ya ce ka yi azumin ne ramada wannan daman wajibi ne sa'an nan wa yau min kulli shahari duk wata ma ka yi azumi ɗaya na da sauƙi duk wata in ya kama a cikin watan ka yi azumi ɗaya sai ya ce ya rasu da ƙara mu ina da ƙarfi na eh ya ce ina da ƙarfi a ƙara mu sai ce to ka ringa yi duk wata ka ringa azumi guda biyu duk wata azumi biyu sai ce ya rasu ya tsara mu ya ce to ka ringa yin wata duk wata ka ringa yin azumi uku uku sunan zala ya ce to ka ringa kawai azumi cikin watannin nan masu alfarma ka yi ka ɗanyi ka yi azumi a watannin alfarma ka yi azumi a watannin alfarma manzala ya nuna masa aƙalla kwana uku shikenan da aka azumi baiwa ne wasu Allah ya taimake su suna ko daban kawai sun suna cikin azumi wasu kuma yan uwanmu ne ko azumi wahala yake ba su na za ka na ramadanan ma sai an yi da gaske na don ne mutum ya san bayan da ya iya ne kasan wai balarabe ya ce idan idan bakon da ba za ka iya koren shi ba ya zo to kawai ka shimfa da amanta barma ita shi ne na ramadan din a hasira da kokari to amma ana son aiki na ibada mutum ya tunkari abin da zai iya ba a san ka yi kai gaba ka dawo baya kai gaba ka ba a'a ana son duk aikin ibada da ka samu har ku haɗu da Allah kana yi shi yasa amma za ka yi suka ringa yi ɗan ɗayan ka ko ka ringa ɗan abin nan amma baka samu kayi ba to ka ringa sadaka ka ringa sadaka kai kadda ka bar zauna babu aikin alheri kai wasu abubuwa daman shi yasa musulunci yasa ayyukan alheri da yawa wani ta can kai kuma kai ta can in wani can kai can eh in ka in wani yayi da yawa kai ka hada in Allah ya taimaki mutum ya hada ne to wannan yayi kyau hasali ma a cikin rayuwa akwai ayyukan da su ne ta bature priority na mutane in dai ba hada za su yi ba idan shi yasa za ka ga a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sai mutane sai su zo su wa annabi tambaya iri daya amma sai ka ji amsar daban-daban saboda wanda Allah ya hore masa dukiya in zai yi nafila zai yi kusa da Allah ne ya kamata ya yi na azumin litinin da alamis a a yanzu Allah ya hore ma kudi sai ka hana kowa ka yi taimakon kowa amma sai azumi na? wallahi ba ka yi ba ina ruwan kwallo da azuminka ba kai kakewa kanka ba kaga nafilar mai kudi shine ya taimaki mutane wannan shine ne ya taimaki yan uwansa ya taimaki duk wanda ya kamata ya taimaka ta wannan ya yi nazila eh har ma ya fi yi azuminsa amma in ya yi taimako ya azumi kuma kaga mai kyau ya kara da wanka ba laifi amma dai kowa za ka ga akwai damar da Allah ya bashi to ta nan ake so ya bi Allah fiye da sauran wurare daman kai talaka kuma ka azumi ba za ka yi daman ba abin da za ka iya kai ta azumi amma shi akwai abubuwan da zai iya kuma duka alheri ne kowanne mutum ya don Allah zai kai shi gaci abinda ake nema Allah ka shirya da mu mun da zai je kamar nasarawa yana kasaro shin ya je nasarawa misali kamar da zai hada magarba da isha haka nan ko a zaha da lasa haka nan ya je can ma haka zai hada kuma yana tunanin zai wuce yau ko gobe ta ce ai ta ce kasar da mu
misali haka a ranar kamar misali magariba haka kamar lokacin magariba a lokacin da hada da ita idan misali yana da wata bukata daman jam'in sallah akwai wanda ake akwai jam'u ta qadim akwai jam'u ta akhir idan yana da bukatuwa abinda aka fi so shine ya bari kaman ka ce ya turo na ya turo azhar na ya jawo da asar sai ya hada su a tsakiya shi aka fi so idan misali mutum na tafiya ya ga ana sallah wasu waje karfe ɗaya wasu waje ɗaya da zai misali shi sai ci gaban tafiyarsa sai misali ya lalace kamar uku saura kwata ko karfe uku na misali sai ya tsaya sai azhar sai la'asar ku gane ya turo ya jawo ko to wannan shine aka fito amma misali idan yana da haja bukata yanzu ka ba mai hawa jirgin sama wanda zai yi tafiya kaga ina zai tsaya da karfe daya in ya san sai ya yi azhar ya la'asar na in ya azhar ya la'asar sai ya hawo ya hau jirgi abin shi tunda watakila duk inda zai je watakila a jirgin lokacin ma magariba ta yi na ba waje ne wanda zai je ya sauka kafin magariba ba sai yi tutun a farkon lokaci lalala alaikun salam na na na to ya ce wani ne ya ce tambaya masa wai sadakatul jariya ba za ka iya yi wa kowa ba sai iyayenka a'a eh masu faɗan haka saboda akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wani ya tambaya cewa wani abu zai wa iyayensa mazala bayan sun rasu ya ce ya shayar da ruwa a ce babu abin da ya kai ya shayar da ruwa da wannan ne wasu ke ganin tun da ɗa ne ya tambaya aka gaya masa cewa wannan na iyaye dama automatic ne to shin wani wanda ba iyayenka ba za ka iya yin sadaka a madadin sa Allah ya bashi ya baka lada ko ya bashi lada shine wasu ka ce eh wasu ka ce a amma wanda suka ce eh ni na fi gane karatun kwarai za ka iya sadaka ko ma ba ka san mutum ba in kai sadaka ita sharaɗin sadaka shi karɓanta ai sai Allah ya so ko to ka ce Allah ka karɓi sadakar nan ka ba wa ni lada sai ya karɓa ya bashi ya baka duk wani abu ne mai sauƙi a wajen Allah in ya karɓa sai ya muku eh shi wato ya aikin alheri a yana da ban mamaki abu ne wanda Allah ya barwa kanshi sai daga cikin manyan malaman musulunci yana ba da labari ya ce da shi ɗan tasha ne da ɗan tasha an san ɗan tasha ko? to shi ɗan tasha ne ya ce yana ta fanta marayuwarsa ya ce wata rana sai ya ga wani maraya ya ta gayyara ya ce ta sayi sai kama shi ya ɗauke shi ya je ya sa kamar aski ya goma dai ta arziki ya taimake shi ya ce ranar da ya je ya kwanta bacci kawai sai ya yi mafarki ga shi nan a ya mutu an yi tashin alkiyama ya ce ga mala'iku na gidan wuta zabaniyawa an tattara shi za a tafi da shi wuta gaba da baya an an mala'ikun tafiya wuta yace sun tasa sun tasa shi gaba ga wutan ma yana kallo yace kawai sai ga wannan yaron ya bullo ya ce wa mala'ikun ku kyale shi zan roƙi Allah ya yafe masa ya ce sai mala'ikun a mafarki yake fara ya ce sai mala'ikun suka ce masa a mu ba a umarce mu da haka ba ba a umarce mu da mu kyale shi ba ya ce suna haka sai ga wata murya tana cewa mala'ikun ki kyale shi na yafi masa saboda wannan yara ya ce kawai sai ya barka ya ce daga lokacin ya zama mutumin kwarai ya shiga neman ilimi har ya zama babban malami da haka shi Allah lamarinsa shi shi eh eh Allah dai mana da shi na ƙarshe malam saboda takwas ta yi su malamai dai suke gaya mana yau na'am to mutum alaikum assalam mutum ne yake kasaru gashi kuma ya ga anguwar da yake sauka kuma gashi ana jam'i yana kwaɗayin jam'i kuma yana shin wanne ya fi ya yi jam'i ko ya yi kasaru ya yi kasaru ko san me yasa saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna la yuhibbu an yu'ta ruqasuhu kama yuhibbu an yu'ta azaimuhu Allah yana son yi sauki abu sauki kamar yadda yake son yi dora aiki a yi amma idan misali ka zo karatu abinda malamai suka ce kama haka saboda ana karatu kana so ka ji karatu to sai mun tashi kuma sai ka bar kasarin ka ka cika sallah والله اعلم صلوا على النبي الكريم اللهم صل على سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب malamin da ya yi magana a nan da safe wanda suke nan ya samo mana littafi eh Allah ya saka masa alheri shi kuma wanda ya sai littafin wancan dama akwai wata bosta da'awa tana bukatan gyara ya ce a yi gyara da kuɗi to duka Allah madaukakin sarki ya saka musu dace Allah ya sa mu karanta kuma Allah ya sa mu fahimci abu ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله